wa kana yukarriru fil lailati ya zama kuma wannan ciwon cikin yana maimaituwa a cikin dare yayi ciwon ciki ya taso mishi kuma ya kwanta ya taso mishi kwanta sai ke cewa fatawadda fi tilka lailati saba ashara marrata a wannan daren ku sai da ya alwala goma sha bakwai saboda mene kawai saboda in alwala ma ta wawaye to in zai zai in zai wannan zari sai ya sake alwala in alwala ta wawaye har in zai yi nazari sai ya sake alwala sai ke cewa li annahu la yukawiru illa bi taharati saboda baya maimaita ilimin shi baya maimaita yin muraja'a to sai da tsarki ma'ana a lokacin wannan daren wannan ya zama to yana maimaita ilimin shi ne wa yukawi fi lailati yana maimaita karatun shi ringa muraja'a yana nazari yana nazari to dalilin wannan sai da ya alwala goma sha bakwai saboda shi ya zama to baya maimaita wani ilimi ko baya muraja'a sai ya zama to da tsarki kenan kaga tunda duk ya so ya shirya ma kanshi ko ya dora maka cewa duk inda zan yi wani zan yi muraja'a to ban na dauka littafi da dauki to sai da dalilin haka sai da ya alwala goma sha bakwai mala yake cewa haza wannan kuma li'anna al-ilma nur saboda shi ilimi haske ne wal wudu'u nur alwala ma haske ce take cewa fa zidadu nurul ilmu bihi da haka hasken ilimi sai ya karu ga hasken ilimi ga hasken alwala ai dama alwala haske ce ko manzalla ya wadi inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati kurran muhajjalin min athar wudu to kaga alwala haske ce ga kuma hasken ilimi kaga sai haske ga haske kan haske kaga nurun ala nur kenan ko haske kan haske to kuma wannan duka ba wani abu bane na wajibi amma yana da girmama ilimi kaga kawai cewa hadisin manzon Allah ne zan karanta to lalle ya kamata in zama to a cikin sarki kamar yadda Imam Malik isa shi zaka wuce imam malik yana ba da ilimi a masallacin manzala to malik baya zama a majalisin hadisi sai ya yi wanka ya sa turare ya sa kaya masu kyau ya yi asuwaki da kwana yake ba da ilimi hakanan imamul bukhari da zai rubuta littafi na safi bukhari ana cewa yadda kusan shekara sha bakwai a wannan shekara sha bakwai duk in zai rubuta hadisi daya sai ya yi wanka ya yi alwala ya ma yi wanka a biyu ba da kin rubuta hadisi daya ka ga mun duka yana da cikin girmamawa girmama wannan abu sai za ga to su sunan su ya ɗaukaka an yi shekara kusan dubu amma an kasa manta da su wannan albarka ce to Allah ta amma yau za ga yau yau aikin da yau aikin da albani yayi na hadisi malik bai yi shi ba aikin da albani yayi kana iya cewa bukhari bai yi shi ba amma albarka ce ba guda ba zamanin da aka je aka yi wannan ba guda ba wahalar da aka sha ba guda ba to ka gani ke sa malamai suke cewa kaga al'ibaratu bil baraka la bil kasara al'ibaratu bil baraka la bil kasara akwai makala mai kyau wanda dr abbas ya rubuta ta dr abbas ya wannan ibara ce mai kyau yayi yayi mata unwani al'ibaratu bil baraka la bil kasara ya ce abin lura albarka ce ake ma ba wai yawan tarin ilimi ba kamar yana yana yin raddi ne ga ɗaliban ilimi kusa akwai ɗaliban da Allah sauƙala ke jarraba su da san a yamu da yayi wani ko kuma raina wani wanda kake gani ka yi wani ka taka matakin da shi bai taka ba ɗaliban daga sun shiga jami'a sun mutu kawai sai su da ake cewa daga sun shiga jami'a sun mutu kawai sai su ganin cewa a su yanzu wannan malaman nasu tunda su shiga jami'a ba ba su karanta ilimin kaza ba ba san ilimin adab ba ba san abudu ba ba san kaza ba su kai sai su zama su kallon wannan wani to ka ga yayi tambayi cewa abin da ake lura albarka ce sai ka je ka yi ilimin ka kai har doktora amma Allah ya shayi albarka ilimin ka sai ka zo ba amma san ka ba a garin kuma ba san ka sai an zo ana kudance ana daktarwa ne a daktarwa ne kenan shi wannan kaza ya karanta saboda Allah ya shayi albarka amma sai ga wani yana can bai ma taba shiga aji ba amma ba a isa ba a yi zama a na ilimi a tashi ba a yi magana shi ba ko ba magana kan abin da ya rubuta ba to kaga albarka kenan shine ma yake cewa wa min ta'zimil wajibi Allah ya mudda Allah ya mudda rijla ila kitabi wa min ta'zimil wajibi ko yana daga girmama wajibi ko ne ka al'amisu aha wa min wa min at-ta'zim yawa wa min at-ta'zim al-wajibi malai yana daga girmamawa kuma na wajibi shine Allah ya mudda zuwa da kitabi kan mutum ya meke kafa zuwa ga littafi ga littafi anan ka kawai ka zo ka meke kafa kaga wannan yana daga kamar babu girmamawa to wannan ana magana akan littafi ko wani littafin hadisi to ina ga qur'ani shi yasa zaga malamai suke cewa a wajen ilimi wajen ɗaukar karatu kamar malamai musu so ko ɗai ko miki ɗan haka daga ɗalibi ya miki ɗan haka malamai ba sa son wannan abu za ga su a wajen malaman da wannan abun kamar muzanta eh da ake cewa muzanta majalisin ilimi ne dole ne ɗaliban ilimi su nutsu shi sa imamu malik a majalisin shi baya so a daga sauti in ana magana yace daga sauti ana karanta hadisi sa'awa manzo Allah ne yace saboda Allah yake cewa innal ladina yarfa'una aswatan ko a a innal ladina yake cewa idanunaka afwan la taj'alu du'a rasul bainakum akwai yadda take cewa wanda suke daga sauti ai wala taj'alu da qawli kajan ba'd qawli ba ha kamar kakku daga sautin ku kamar yadda ke daga sauti za ka waɗan wanka magana ya ce to in kana ana karanta hadisin manzo Allah kake daga sauti kana magana saboda magana wannan malamin ko sama magana da magana wannan karanta hadisin da ake kai yanzu kamar ka daga sautin kai saboda sautin manzo Allah shi kuma wannan yana bata wa mutum aiki Allah ke cewa an tahbata a'malukum ko wa antum la tashurun yanzu aiki ki zai bace ku sani ba malai ke cewa wa yad'u kutubat tafsiri fawqa sa'ir kutubi ta'ziman idan yazo zai jira littafan shi to littafan tafsiri ko su sama da sauran littafan littafan tafsiri sama da littafan hadisi littafan hadisi sama da littafan fikihu littafan fikihu sama da littafan luga wannan duka ne kawai ladabi ne sannan kuma in qur'ani ne zalla shi kuma a dora sama duk da wasu suna cewa babu nasi kai babu nasi da yake nuna cewa ta dora ba qur'ani wani abu to ai qur'ani ko babu nasi hankali hankali zai nuna maka cewa to tunda dai qur'ani zama to shine mafi tsiri to littafi ne kamata ya wasa shi babu shi in dai an zo za a maka magana sai a ce maka qur'ani duk wani abu kuma sai biyu baya to kenan wani zan maka kenan shi ko ina a sama yake da haka ko da a ce babu nasi wannan kuma hankali ya nuna cewa lalle qur'ani baya bai kamata ba a ce a dora musu wani abu ko a dora wani abu a sama shi tunda shi shine yake sama komai mala yake cewa ya dora littafan tafsiri sama sauran littafai saboda jiromawa wala yad'u ala alkitabi shay'an akhar sannan kuma kai ya tura wani abu kan littafi kaga wannan littafi adda'u wa dawa ne bai kamata ba tura mishi waya saboda jamawa ai ko da a ce ba da tan hari akwai wannan manzo Allah akwai ayoyi akwai menene so saboda ni nuna wannan abu girman wannan abu sai in sarki ka tura mishi komai malaki cewa wa kana ustaduna shaykhul islam burhanuddin يحكي عن يحكي عن شيخه عن شيخ عفوا يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيها كان وضع المحبغة على الكتاب wannan malamin yana hakaitowa daga ɗaya daga cikin malamin su yake cewa wani malami wani malamin fito shine wani malami ya dora almihbar ya dora abin rubutu shine kai maka ce taddawa ya dora taddawa akan littafi faƙala lahu bil farsiya sai shi wannan malamin nashi ya gaya mashi da hausanci sai yake ce mashi bagna yabe bagna yabe ma'ana bagna yabe in wani abin da yake nihi shine kamar ya ce maka ka ɗauke ko kuma bari ka ɗauke wannan sai yake ce mashi a wakala yake ce ya ce mashi afuwa ya ce mashi bagna yabe ko ya ce ka ɗauke ko ka bari shi ne ma'anarta shi ne ma'anar bazin ya bi a farusanci duk da mu san ba farusanci abin da ne malamai suka ce shi ne ma'anar bazin ya bi bi ma'ana ai suka ce lafzin yani burhanan bi ma'ana alfakihatu wal mawadu an nafa ai la tajidu nafa min ilmika kamar ka ce kamar ka ce kamar ya ce mushi ne ba za ka samu ilimi ba ba za ka samu afon amfani ga ilimin ka ba dan ne ma'ana dai kawai kamar an ce ma ka ɗauke ne kamar a ce kamar ce ma ka bar yin hakan babu amfani ko kuma hakan zai sa ka ka samu amfani ga ka ka samu amfani ga ilimin ka shine bagle ya bi sai da kai yake cewa kana usad al-qadi al-ajl fakhr al-islam al-ma'ruf bi qadi khan shi wannan malami wanda aka yi sanin shi da qadi khan yana cewa idza lam yurid bi zalika al-istikhfaf fala ba'sa bi zalika sai kita amma dai wal aula an yataharraz anhu amma ka dora ma littahi wani abu ko ko salula ko abun rubutu ko ka ɗora wani abu akan littafi ko kele ko kuɗi sai ce in ba ka yi ba nihin wulaƙantar da shi wannan littafi in ba akan huska ta wulaƙantarwa ba ka ɗora to ba komai sai ce amma duk da wannan dai ka kiyaye hakan a kiyaye yin hakan shi ne yanzu ba na ɗora wannan sallar ni ba dan in wulaƙantar da littafin ba kawai dai na dora ta ne ko kuma na dora wani kine ko zan yi sallah na dora littafi a gaba na sai da ko na dora sallah ba dan wani tsantarwa ba kawai dan dai ya dora ta shi ma yace wannan ba komai amma dai kaban hakan shine yake to kaga wannan kenan in ta hanyar wulakantarwa ta kaga laifi kan kaga wulakantarwa ta ga abin da yake cikin hadisi walakantarwa ce ga abin da yake cikin na Qur'ani manganin manyan malamai bayan Allah walakantarwa ce gare su idan idan da yin walakantarwa kai haka sai malai yake cewa wa min at-ta'zimi yana daga girmamawa kenan girmama ilimi da girmama masu ilimi da girmama littafi ko da kusannin kuma da girmama wannan ilimin Allah an afwan an yujawu da kitabahu an yujawu da wa min at-ta'zimi al-wajibi ومن التعظيم الواجب أفعل أكل على كل ما ليس توينا لغجيو ووالي تواجبي an yi jawi da kitabatar kitabi shi ne kyautata rubutu idan zai a littafin shi idan za ka rubuta wani littafi ko kuna majalisi ne majalisin imla majalisi wanda malaman hadisi suke kulla shi a ma'ada shi ne ku zo ku iso su ɗalibai su zauna su kewaye shi ya runga musu imla yana musu dikte na hadisi yana cewa ku rubuta haddasana kaza suna rubutawa an kaza kuna rubutawa kala rasulullah suna rubutawa to in za ka yi wannan rubutun to ka yi rubutu mai kyau saboda abin da ka rubuta irin wannan yanzu ya zama to littafi ga wanda suka zo bayan ka kaga idan baka yi rubutu idan baka yi rubutu mai kyau ba ka cutu da suka zo bayan ka sannan kai ma za a sha gaya baka magana amma in kai rubutu mai kyau ka hutar da duk wanda ke karanta mala yake shine a kyautata rubuta littafi wala yuqalmit shine kai yayi rubutu wata ne ake cewa tabki kai ya haɗa rubutu kawai ya shine al'al shine ya zaka cewa wala yuqawmi kai ya haɗa rubutu ya kenan kai yi su haɗa da juna ka kasa wawayewa amma ka ka gane ni aka rubuta malai ce wa yatrukul hashiyata ya dan bar hashiya ya dan bar waje tsakanin sitira da sitira to ya dan bar hili التي يقول فيها إلا إلا عند الضرورة أيوة يلا ولا يترك ولا يترك الحاشية يبغى حاشية يبغى تمهيلي سيتي إلا عند الضرورة سيدي أو عند الضرورة معنى أو عند الضرورة تكردك كرماتي abin rubutun karami ne kuma abin rubutawa da yawa kaga a zamanin da abin rubutawa wahala ke musu sai a wani fata sai a dutse sai a ganye za su rubuta saboda babu abin rubutu domin wannan ne kuma ba ne ya kaɗan daidaita dai ka yi da yadda kuma zai iya karantuwa shi sa za karanta abin da yake da wahala karanta makhdudat bari mun ƙare karatu nuna muku wani makhdud wani littafi kamar lai makhdud ne da aka samu a an ce rubutu imam zahabi ka ga ya za a yi ka iya karanta shi shi sa karanta makhdudi ma karanta wani littafi makhdudi shi ma ilimi ne da zaman kanshi dole sai mutum ya je ya yi ilimin khat ilimin yadda rubutu yake kaga in za su rubuta mimu ya suke a mutanen da in za su rubuta kaza ya suke yi to in ba haka nan ba rubuta ba zai ba ka wahala mala yake cewa wa ra'a abu hanifa ta katiban yuqalbitu fil kitaba abu hanifa wani lokaci ya ga wani mai rubutu yana tattauka rubutu yana rubutu yana hada su sai ke ce mushi la tuqalbit kadda kai rubutu tamke tamke yake cewa la aqul la tuqalbit hattaka kadda ka hada rubutunka ka hada da juna li annaka in ishta da tandam saboda kai idan ka yi shi rubutun wannan ka haɗe su idan ka rayu shekaru suka ja ka to za ka yi nadama nadama me za ka idan ka zo kana karantawa idan ka zo kana karantawa kai ma kanka rubutun da ka rubuta zai rinka baka wahala kai kanka wani lokaci mutum zai yi rubutu ko ashwa'iyya kuma ya dawo ce zai karanta shi ya rinka bashi wahala saboda bai tsaya yi shi a tsara ba shine in istatan da za ka yi nadama saboda kai wani lokacin za ka dawo kana so karanta shi kuma ya baka wahala sai ke cewa wa in mutta idan kuma ka mutu kristamu za a zage ka ma'ana ko ba a zage ka bari a gaya magana ce wannan wani ɗin rubutu ne ta kamar rubutun yan likita da ba a iya gane shi dokta rubutun ku na yan likita ko rubutun masu obnosis ko ba ka kasa kai kai ka kasa ganewa kawai sai su suke iya ganewa wasu to ka ga yanzu wannan in littafi ne mutum yayi in ka mutu za a yi ta gaya magana ce ka wannan ya ba mu wahala kawai mun kasa karantawa kai kai karanta ka ta karantawa to shine in mutta in mutta tushtam yake cewa ayyani idza shikhta wa da'ufa basaruka nadimta ala zalika fi'l shine idan ka tsuha idan kai rauni to za ka yi nadama akan wannan aikin yake cewa hukiya an shaykh al-imam Muhammad Majduddin as-Sarhaki rahimahullah annahu qala ma qawma menene anaku sarjaki asarjaki ko to asarjaki yake cewa ma qalma eh, yake cewa ma qalmatna nadamna wa min a Illa- o illa min yana afwan ma qalmatna illa nadimna ku karanta mana kenan ku
ومن تخ- وما انتخبنا إلا ندمنا aha وما لم نقابل إلا ندمنا yake cewa ma qalmatna ba za mu taɓa yin rubutu ba a hajjar duniya shine a tarke yake cewa sai mun yi nadama wa man takhabna hallo ba za mu yi zaɓi ba mu mu ɗau wani mu bar wani a ilimi shi ma sai mun yi nadama sai mun ga ashe wanda muka goge in muna buƙatar shi sai ya ce hallo wa ma lam nuqabil hallo idan dai mu yi muqabala ba shine ba mu yi muqarana ba to shi ma sai mun yi nadama ba nan muqabala shine idan ka malamin ku yayi ibla kuna yana hudu kuna rubuta yana hudu kuna rubuta to in kun kare to dole ne sai kun ɗauki nuskashi sai kun ɗauki nuskar shi kun haɗa da abin da ku zama daidai da kun kuskure ko kuma ku ɗauki nuskar wanda shi ya yi ya yi bai muƙamala da nuskar da da nuskar malamin ya ga cewa shi ya ya sa ha kuskuren shi sai ku zo ku ɗauka ku leƙa ku gani ku ga ba kuskuren da ku kai ana ku ku gyara to in kai wannan muƙabala yanzu kuma ka ƙara yanzu nuskar ka babu shakku a kanka shi ne kita to mu in dai mu yi muƙabala wato sai mun yi nadama sai mun ga ashe akwai kuskure a namu ga na mala a yanda yake to kaga wannan ah, abin da ke nuna in kai in kai wannan to ba za ka yi nadama ba amma in ba kai ba sai ka yi nadama mala yake cewa wa yambagi an yakuna tafi'a alkitabi murabba'an sai yace yake cewa haka nan ma ya kamata idan za a raba littafi ya zamanto an raba shi an yi shi ne murabba'i kamar yadda littafai suke zuwa a yanzu to kai zamanto littafi shafi ɗaya ne ko kuma ko a zo a yi shi nan da nan ba tare da an rabe rubutun ba to wannan shi ma wahala zai bada a yi shi ne murabba'i sai ke cewa fa innahu taqdi wa abi hanifa rahimahullah wannan shine kuma yanda abi hanifa yayi kalittafin shi aka ce zama murabba'i sai ke cewa huwa aysaru ila ar-raf'i wal wad'i wal mubala'a wannan shine yayi sauki wajen idan ka zo zaka shine yayi sauki wajen daga littafi shine a zo a yi shi a dage ma'ana kawai duka rubutun ya zama to a sama yake ko kuma a zo a ajiye rubutun sannan kuma shi yayi sauki wajen mubala'a shi yayi sauki wajen idan ka zo zaka leka shine huwa aisaru ila raf'i ai mun mahalli shine yayi sauki a ajje shi ko a daga shi daga wajen shi ko a ajje shi a wajen shi a ko kuma in an zo wajen mutsala malai ke cewa a wayan bagi Allah ya kuna fil kitabi shay'un min al-humrati sannan kuma yana da kyau kai zaman to a cikin littafi akwai ja ma'ana in kana rubutu ka zo kakka rubuta wani abu da ja wani abu da da fari wani abu da wannan saboda wannan yana da taswa sai ki ce fa innahu sani'ul falasifa la sani'a salaf wannan aikin malaman falsafa ne filosofi su suke haka amma ba wai magabata suke wannan ba yake tawayin mashayikina wayin mashayikina man kare istimal al-muwakkab al-muwakkab al-ahmar daga cikin malaman mu akwai waɗanda suka kyamaci shine ka zo ka ka tsora wata kalma sai ka rubuta ta da da ja ko kuma ka zo ka yi wani rubutu a saman shi sai ka zo ka yi wani abu da ja wannan akwai wanda suka kyamaci haka malaki da wamin ta'azim ilmi ta'zim shuraka sannan kuma yana girmama ilimi girmama abokan karatu malam Musa yana da girmama ilimi girmama abokan karatu malam yake cewa wa man yata'allam minhu da kuma wanda yake dauka daga gare su abokan karatu da wanda yake dauka daga wannan karatu imala yake cewa wa tamalluqu mazmumun illa fi talabil ilm at-tamalluk shine kawai mutum ya ya yake cewa mutum kawai kullum yana tare da wani yana tare kullum yana tare da wani da wani eh yana tare da wani mutum ko malamin shi ko kuma wani abokin shi kullum a gansa tare malai ya ce to wannan abin zargi ne sai ya ce amma sai dai a- a neman ilimi at-tamalluk shine suka cewa at-tawaddu wa talaffuf kawai dai ka ce kullum kuna tare abokan juna ne ko da yaushe ana daga an ga wani an ganka kai kana san shi kana san samu shi to wannan abin zargi ne sai ce kawai inda ba a zargi sai dai a neman ilimi ma'ana abin da yake so ya ce ba wai kawai yana yin hakan ba wani laifi ne a'a kamar yanzu a ganka da wani to wannan wani in mai kuɗi ne me za a ce kwaɗai ta za saboda kuɗin shi ne kawai idan mai mulki ne kawai idan mai mulki ne kullum ta za ka asuwa da su ba ga fadawan wani ne saboda an tashi wani matsayi a nemo su ko kuma mai kuɗi ne sai a ce asuwa ne ba ga su idan an tashi zakka su ne na gaba ki baki to amma an malami ne ma ta za su ne yan gaban wani daga wani ilimi za a yi waje ko da su su ne a gaba gaba to shi ne abin da ke nuni in an zanka da abokin kullum tare to amma an sa wurin karatu ne kawai an san ga abin da ya hada amma ba ka wata ce to ni wa'annan kullum suna tare ko dai wani abu suke zuwa suke kullawa to amma an ce makaranta suke zuwa shikenan malaki cewa fa innahu yanbaghi an yatamallaka li ustadihi wa shuraka'ihi ya tafi da minhum saboda shi da neman ilimi ya kamata ya nuna soyayya ya ratayu da malamin shi da kuma abakan karatun shi dan ya fa'idanta daga dan ya fa'idanta daga gare su wa yanbaghi li talibul ilmi haka ne ya kamata ga neman ilimi an yastami al ilma yaji ilimi wal hikmata bit ta'zimi wal hurma idan yaji wani ilimi ko yaji ilimi to yaji su ko yaji wata hikima afwan to ya ji su da girmamawa da ko ba da alfauma shi ne suke cewa wai idan ka ji abu ko da ka ji wannan abu to ka ba da mahimmanci kamar wannan ka ji shi wannan kuma aikin sahabbai ne sahabbai ne saboda girmama abu in manzo Allah ya wada abu manzo Allah ya ma sun san wannan abu amma saboda girmamawa sai ka ji kamar wannan suka ji wannan abu kaga yanzu wanda yake baka rasuwa sai ka ji sai ya ji a ga shi ka ji wannan abu amma kawai an zo ana karanta ana karanta wannan tayi sai a ciki arba'una hadisi ne kawai ne to kaga wannan babu girmamawa a ciki arba'una hadisi ne to tana yiwa a wannan arba'una hadisin zaka ji wani abu wanda kai baka ji shi ba a duk karatun da kai zaka ji wata hikima daga wajen wani malam kuma wallahi malam madina sai ilimi yake da wani abu wallahi kaga wani lokaci na ji wajen sa Abdul Malik Bukhari yana karatun umma dozo ta fa'ida ni dai ba san ta ba daga nan ne sai na aika mushi wata magana da Imam Bukhari yake cewa Imam Bukhari yake cewa la yakunu al-mar'u aliman ko a ce daga cikin magabata yake cewa la yakunu al-mar'u aliman hatta ya akhuza amman huwa fawqahu wa man huwa dunahu wa man huwa mithluhu mutum ba zai zama malami da gaske ba sai ya amshi bi daga wajen wanda ya yi shi da kuma wanda shi ya yi da kuma wanda yake daidai da shi duka mutum ko da ka yi shi to wallahi ka ai ka samu wani ilimi wanda kai baka san shi ba sannan wanda kuke da shi kake ga abokin ka da shi ma sai Allah ka dauna to wai kuma wanda yi kaida wani babu aula to kaga wannan daga cikin fa'ida ta majalisin ilimi malaka cewa wa in wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahida alfa marra yake cewa koda ya ji wata mas'ala ko wata kalma idan ya yi ta so ɗaya tak koda ya ji ta so dubu kuma ya ƙara jin ta a wani majalisi yake cewa to wannan a menene ka naku aqila malai kace na'am yake cewa kamar ya girmama ilimi da idan ya ju ya ji ilimi da hikima da kuma girmamawa da bada al'umma sai ki cewa ko da ya ji wannan mas'alar ko da ya ji wannan kalmar ko da ya ji ta so duhu to ya ba ta girmama ya ji kamar wannan ya ji ta sai ki cewa faqila aka ce man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin fa ta'zimi fi awwal marratin fa laysa bi ahli al-ilm ake cewa kai wanda ma zai ji kalma ya ji ta sau dubu to a lokacin da yake da girmama ta ba sai ke cewa wanda girmama kalma da zai yi bayan ya yi ta sau dubu bai zama to ba kamar girmama ta da zai yi a wadda ya ji ta to wannan baya ma daga cikin masu neman ilimi baya daga cikin ɗaliban ilimi kamar wai wanda bayan ya ya ji kalma sau dubu wadda ya ji ta sau dubu ya girmama ya ba ta girmamawar kamar wannan ya ji ta to mutumin da bai yi haka to kamar ma baya daga cikin masu neman ilimi kamar ba ɗalibin ilimi ne ka ji wata magana ka ji ta amma ka tsara kabbara tsara a ga ke cewa gyaɗa kai ka shi kamar wannan ka ta to wannan shine jiwa ma ilimi shine kana daga cikin masu neman ilimi malaka ta wayan bagi da ɗalibin ilimi ai Allah ya tsara nawa ilimin bi nafsihi sannan kuma ya kamata da bane ilimi wannan shawara ce kan mutum ya zaɓi ilimin da yake so ya karanta da kanshi wani malami ya ce mana wannan ya zama mutane yanzu zamanin takhassus ake haka wani malami ya ce mana yanzu ikhtiyar takhassus yanzu magana ake na speciality ko kai da zaka je gami kai bai ne zuwa gare shi ka je ka zaba amma wannan ana magana yana ilimin addini ne yana ilimin wannan ba ana magana ilimin akademi ba ana magana harka akademiya ba ana magana ilimi na da yake cewa na bauta ma Allah ilimi na kuma ka gina kanka idan ka za ka fara ilimi yana da kyau in kai da kake ga kawo malamin ka zai kuma kana kai ma kana zaɓi da kanka ba dai yi bane mutum ya zaɓa ma kanshi to amma wani lokaci idan mutum bar zaɓi sai ya gani abin da za a gaya mashi yayi saboda za ga wani lokaci ana cin karo da juna za ga wallahi wani wasu majalis din ana karanta ilimi ɗaya a lokaci guda kaga yana daga cikin cikin kamar ka asa littafan da suke magana a lokaci in dai ko ba min babi ne fa'ida ba ko ko min babi ko a karanta a karanta dama an san shi ko maraja ta zazu a shi sa daga yana ɗaya daga cikin malaman mu akwai malam magaji a sannan shi malam magaji ba kai sauri wani wajen shi ka sa ka sa ilimi ka ga ka sa littafi fanni ɗaya ka sa littafi biyu kamar a nahawu ka sa wilha ka sa ajamiya ke ya ba kawai ta zai yi ai wani lokaci ba ka iya gane kamar shi wanda wai ka wanda kuma kana wawa sai ka ka karanta mas'aloli masu kama da juna littafi ne kan zamanin anan ka karanta anan ka karanta sai ka iya ɗauko maganar um eh, milha ka kawo ta ajamiya ko kawo maganar ajibu mai wakata yana duk da ɗayan baiti ne ɗayan ya fita ɗayan wake ne ɗayan kuma zube ne amma duk da wannan ai masaloli kusan ɗaya ne to shine daga shine daga cikin wannan hikima maliki cewa yana daga ya kamata ga mai ilimi kai ya zaɓi wani nau'in ilimi da kanshi bal yufayu da amrun ila ustad bal maliki ya ya bi al'amarin shi zuwa wannan malamin nashi fa innal ustaza saboda shi wannan malamin ad hasala lahu tajawuz fi zalika saboda shi ya samu ya ya samu wayewa ya samu attajawur ya samu yau da gobe ya leka duka ya ga al'amarin yadda yake yake cewa wa arafa ma yanbaghi li kulli ahadin shi kuma wannan malamin kuma ya san ya san kowanne ma dalibi ne so me ya kamata ya karanta zai tambaye ka to me ka sani dai karatun ka dai ka na karatun ka sai ka maka to gaskiya yanzu abin da ya kamata ka koma fanni kaza ka sa littafi kaza shine zai ƙara taimaka maka malaka ta sannan kuma shi ne ya san wa ma yajibu bi dabi'ati shi ya san abin da ya dace da dabi'ar wannan ɗalibin مالك وكان الشيخ الإمام العجل الأستاذ شيخ الإسلام برهان الحق برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول وأن ما لم ينجوا كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمورهم في التعلم إلى أستاذهم yake cewa da ɗaliban ilimi a zamanin hauko sun zamanto suna bi kalamuran su zuwa malaman su in yazo kawai yace malam na zo zan yi karatu sai malam ya ce to su nemo littafi kaza kenan kaga sun miƙa al'amarin su zuwa ga malamin su yake cewa kanu yasiluna ila maqsudihim wa maghadihim sannan kuma sun zamanto suna saduwa zuwa ga abin da suke so da kuma abin da suke nema sai ga sun samu ilimi sai yake cewa wal ana amma mu a yanzu yakhtaru da bi amfun su suke zaba da ilimi da kansu sai yazo ya ce maka maqama ba sa yace na zo da tahi maqama wani ma sai ya zo zai ga maka yace wallahi malami tahi kaza ne zo da shi bai tambaye ka ba in zo ko kai in zo kai mawaja ko ba kai mawaja to haka zai zo da shi malaikai cewa to kuma da aka yi haka sai zaman to la yahsul maqsuduhum min al-ilm wa fiqh ba sa samun abin da suke samu suke suke nema na ilimi ko kuma fiqh saboda wannan kuskure malaikai cewa kana yuhka an hakaito anna muhammad bin isma'il al-bukhari aha لأنه لا
an karanta an karanta ما كان تعرف eh li'annahum li'annahum kan doshi inda malam amru kan doshi mu ji a
Kuma shi.
لأنه mhm kan zo mu ji لأكيد لا يدرون لا يدرون أي أي العلم أنفع به yawa saboda wannan alaka ne ya kama مم.
saboda su eh saboda su bu san ba wani ilimi ne zai amfanar da su Mm.
kawai mutum zai je dauke littafi bai san ba wannan ya amfane shi ko bai amfane shi ba. wani ya je dauko ya ce mantiki zan karanta to bai shi bai sani ba a lokacin nan yana buƙatar mantiki ko bai buƙata ya samu mabadi wanda suke wanda idan mutum ya yi su ake buƙatar ya mantiki ko kuma kawai mantiki ne zai fara da shi kaga dole ya mutum ya san wannan وأي علم يليق بطبيعة sannan kuma bu san ba cewa wani ilimi ne ya dace da ya dace da ɗabi'a su amma to inda suka beka al'amuran zuwa wannan malamin to shi malamin zai iya sani malam yake cewa yuhuka an hakaito cewa muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah lokacin yake malam yake cewa kana bada bi kitabi salati ala muhammad bin al-hasan ya zaman to da ya fara neman ilimi ya fara karatun kitabu sala ne a wajen muhammad bin al-hasan fa qala lahu sai malam eh, muhammad ibn hasan yake mishi yace mishi ya kai bukhari yace izhabu wa ta'allam wa ta'allam ilm al-hadith yace kaje ka nemi ilimin hadisi me yasa ya wadi mishi haka sai malam yace limara a anna zalika al-ilma al bihi saboda shi wannan malamin ya kawo abin da ya dace bukari ilimin hadisi sai ce ya kaka nemi ilimin bukari ya kaka nemi ilimin hadisi ali ya kuma tabi'a ta afwan shine ya dace da ɗabi'a shi wa talabul ilmi wa talabul hadisi wa ta'a afwan wa talaba ilm al hadisi sai ko bukari ya je nemi ilimin hadisi yace fasara muqaddiman ala jami'a ilmul hadisi sai ya zama to shine ake gabatarwa a duka malaman hadisi shi yasa yanzu aka ce maka imamul fanni shine Imam bukari ba amirul mu'minin fil hadisi duk wannan lakabin shi ne kaga saboda ya ya nemi abin da ya yi dacewa da shi malai yake cewa wayan bagi da talibul ilmi haka nan ya kamata ga ga mai neman ilimi Allah ya jilisa qariban min al-ustazi kai ya zama kusa da malamin shi su zo suna hada kawa suna hada jiki to wannan shi ma dan sa da sauki a ɗan zari da wannan adamu ne ake karantawa a ɗan zari da malai yake cewa sannan kuma Allah ya jinsa qariban min al-ustad inda sabqi bi ghairi darura ba tare da wata darura ba wajen daukan karatu kai ya zo ya lifi da malamin ba tare da wata darura ba sai dai in masallaci ya cika ko babu waje sai yake cewa bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustad qadar al-qaws yace kai abin da ya so ya zamanto tsakanin shi da malamin shi kamar daidai gwargwadon baka ko mun san baka wanda ake sa kibiya flash a ba ba flash in wanda ake sakawa a wanda ake sawa hawi wanda ake sa dai kibiya a halwa a ciki karan nan nan kwace shi yawa kawai nan lankwashashe Eh, zare shi ne yawa shi ne kawai shi ne baka to to a sa tsakanin A ya zama baka- to distance din tsakanin wannan din kamar tsakanin eh, me ake cewa abin da ake sa kibiya a halwa sai yake cewa kenan wannan distance din yake cewa fa innahu aqrabu ila at-ta'zim wannan shine yayi kusa da girmamawa yake cewa yan bigi dalibin ilimi haka ne ya kamata ga ga mai neman ilimi an ya taharraza anil akhlaq zamima ya kiyaye game da ɗabi'u na abin zargi mai neman ilimi kai ya je ɗabi'u da wasu ɗabi'u da za su sa a zarge shi a urfin garinku idan aka ce wane malami ne ko wane mai neman ilimi ne menene idan ya auku wannan ya saba ma ya ya saba ya amince cewa ya zura mishi mutunci to ya kiyaye yin wannan abin malaki ta fa inna ha kilabun a a kan to?
Na'am.
kilabun ma'anawiya ko Na'am.
saboda su ɗabi'u mai kyau kamar wasu a Zamima.
ba- eh, ɗabi'u a- fa inna
Ba inna kilabul ma'anawiyya. Ai abin da aka wani da hali.
eh, Ai na'am fa inna an yata harzar an al-akhlaq zamima shine ya kiyaye game da ɗabi'u munana ɗabi'u na zargi sai ke cewa saboda su kan kamar kare ne a ma'anance ka kare abin kyawa ne maliki ta waƙar ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma yana cewa la tadkhulul mala'ikatu baytan fi suratul al-qalb manzan Allah ce kaga gidan da akwai kare ko hoto to mala'iku ba za su shiga ba to da kaga mai neman ilimin ya ɗabi'untu da wasu ɗabi'u abin zargi to shi ma zai zama to yayi nisa da rahama ta mala'iku da ta sauka sannan kuma yayi nisa ga abin koyi ba da kishi abin koyi ba kawai musamman za ta yi wasu shi ce ai wannan malami ne ma wanda bai kiyaye dokokin Allah yake cewa wa inna ma yata'allamu al-insanu bi wasilatil malaika shi ko mai neman ilimi ai yana neman ilimi ne ta hanyar wasila ta malaika ai manzo Allah yana hudu ko cewa mala'iku suna shimmuda ko suna ajiye fukafukin su ga mai neman ilimi ko ridan lima saboda yarda ne saboda yarda da abin da yake nema sannan manzo Allah yana hudu hadisi cewa ɗalibin ilimi komai yana nema mushi gafara mala'iku suna nema mushi gafara to kaga yana neman ilimi yana yana neman ilimi ne ta hanyar wasu da malaiku to idan ya zama to kuma ya dabi wuta da dabi'un da malaiku za su zo shi ba kaga malaiku za su yi nisa ba zai samu wannan ilimin ba malaiki cewa wal akhlaqu dhamimatu su kuma dabi'u munana tu'rafu fi kitabil akhlaqi ana zuwa a san su ne a cikin kitabul akhlaq littafin da aka rubuta akan akhlaq to anan ne ake zuwa a iya gane wannan ɗabi'a ce mara kyau kaga irin su rowa irin su yi da mutane irin su annamimanci irin su ɗabi'antuwa da wata ɗabi'a wanda a mujtama sifa ce abin zargi duka wanda yana daga cikin ɗabi'u ɗabi'u abin zargi mala yace wa kitabuna haza la yatahammalu bayana amma mu wannan littafin namu da muka yi baya daukan duka bayani akan ɗabi'un mu na kawai dai an maka ishara ne ka je ka leka a a littafin da suka zama zo sun yi bayani akan wannan mala yace khususan an takabbu wani taharrus.
afon to garin da ke yake cewa khususan afon khususan an takabbur yake cewa a keɓance ma daga cikin ɗabi'u mun- ɗabi'u abin zari shine kamar girman kai kaga girman kai ɗabi'a ce wanda bai kamata mai neman ilimi ba bal ma hadisi din da akwai magana kan shi magana na cewa mutum biyu ba sa samun ilimi mai girman kai da mai kunya saboda mai girman kai girman kai zai hana shi ya tambaya kaga girman kai abu ne wanda bai hana mutum ya samu ilimi aha karanto mu je Wani taharrus khususan an takabbur.
aha wal yataharra shine ya kiyaye game da ɗabi'u mu da yake khususan yace balle ma girman kai sai ma da yake cewa qila aha تكبر لا يصلح aha La yas- la yas- la yas- wa ma atakabbur لا يصل العلم aha yi ma da yake cewa to tare da girman kai kuma baya samun ilimi mu girman kai baya samun ilimi yake cewa qila an ce al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali yake cewa an ce shi ilimi kamar wani yaƙi ne. shi ilimi kamar wani yaƙi ne ko ka ce kamar wani abin gaba ne lilfatal muta'ali ga wani ga mai ga musulmin da zaman yana da jiji da kai na girman kai to ilimi kamar kamar abin gaba shi ne ko kamar wani yaƙi ne tsakanin shi da ilimi to kaga tunda yaƙi ne ba a san ba wa zai yi nasara a kan shi sai ka cewa ka sai ne hango ya ce kai kamar zarmu ne ba zarmu kaga shi ma kamar wani yaƙi ne sai ce lil makan al'adi ga wajen ya zama wajen da ya zama to mai madaukaki ne yayin zarmu da yanda ya kai zarmu in ya isko wajen da ya zama to mai tudu ne ya iya hawan shi ba ya ba ya iya hawan shi Malam, sun zarar mu da wasu.
eh Ba zan zarar mu ba.
kusan zarmu ma malama kusan Barayi ba.
a'a kamar ruwan da yake zauwa kamar korama kamar korama ruwan da korama za ta kawo shi duk yawan shi in yazo ai ba ya iya hawan tudu sai dai ko ya koma ko kuma ya je ya nemo ta hanya shi ne ke cewa al'ilmu yake cewa ba sai ya yi أن العلم عدو لمتقبل الأرض لا يزال yake cewa kaga abin da ake yi shine ilimi ilimi abu ilimi abu ne a ilimi kamar wani makiyi ne da mai girman kai wanda yake da girman kai to ilimi kamar makiyin shi ne ba sa haɗu ba tunda shi ga girman kai kuma ga shi kuma ilimi sai an kaskantar da kai to da haka shi ko wannan zai hana shi sai malai yake ta waqila an ce a wata ma'ana yake cewa bijaddin yake cewa bijaddin bijiddin ko yawwa aka bijiddin la bijiddin ko kullu majid yake cewa fa hal jaddun bila jiddin bi mujidi fa kam abdin yaqumu maqama hurri wa kam hurrin yaqumu maqama abd yake cewa bijiddin yake cewa da kokari na ne na samu wannan ilimin yake cewa la bijiddin ba wai saboda kakana ba saboda kakana wane ne a da kokari na ne na samu kullu majalis dukkan wani daukaka da kake gani daraja to dalilin kokari na ne sai ke cewa to wai fa hal jaddun bila jaddin bi mujidi shin wai kaka kadai ba tare da kokari ba zai amfanar zai amfanar da mutum shine bi mujidi zai samu sai daukaka ko zai samu zai amfanar da mutum ba zai amfanar da mutum ba sai ke cewa fa kama abdin so da yawa ma za ka ga bawa ne ya kowa makama hurin ya tsaya kuma a matsayin da za a bawa ya samu matsayin da za a ga wanda ba kowa ba dalilin ilimi kuma ya samu wani matsayi wa kam hurin yawa za ka samu da ne ya kowa makama abin ya tsaya matsayin bawa saboda bai yi ilimi ba shi ne ɗaya daga cikin ah, malamai profesor gallama na yake cewa yake cewa mu iyan talakawa ban mu da wani abu da za mu je mu yi ni da ake cewa kamar mu je bi turan rijiya a duniyar wannan sai da ilimi inda mu ba kuɗi ga yau ba kuɗi ba amma da ilimi ne daga kayan ilimi ka zance a ya samu wani kai ko kuma an kira shi je kaza ko kuma a zo neman abin da kai kaɗai ne ka san shi kuma a wannan dole a zo a sun fiya maka to kaga kamar kenan fa kam abdi ya kuma maqama hawli wa kam hawli ya kuma maqama abdi insha Allah sai mu tsaya anan kenan ne malam ya kafa shin wannan fasali wannan fasali yana cike da abubuwa idan aka je muraja'a musamman shafin wannan aka bi za a ga abubuwan da yawa da malam yake bayani akan su abubuwa ne da suke da muhimmanci amma wannan ladubban da yake magana akan su ladubba ne shi dama aka ce abu adabu ne abu ne wanda shari'a ta kwaɗaitar a yi shi ba a ce ba ba a ce ba wajibi ba ne amma ko ba a ce ba lu a bar shi karatu shi rashin ladautuwa da wani ladabi to zai kai mutum haɗawa kuskure amma ko mutum yana kwatanta ladabi to kuma zai tsira daga hada da kuskure idan ka zauna da dubba ne wanda ya kamata a kiyaye su duk da akwai maganganun wanda shi a, akwai tsanani kwarai a ciki a ce maka kai kaza a irin eh, a kawo wani abu mai wahala wanda za a ga a wannan zamanin lada zai iya wahala ko ko ba san shi ba a ko da a wannan zamanin ma akwai abubuwan da sun dace da zamanin akwai kuma abubuwan da su kuma ba su dace zamanin kenan kawai abin da mutum zai shi ne ya yi kokari ya yi kokari ya kiyaye wanda abubuwan da aka ce ladabi na neman ilimi sawa'un wanda suke da alaka da shi kan shi kaga tun da ya fara akan kyakkyakkyar niyya sannan kuma tsarkake aiki neman yardar Allah ba dan wai in zo in nuna cewa ni ina da ilimi ba ni kaza ba dan ne mutum ya fara kawai shiga wannan ilimin da neman shi shi ne kanshi bai fara amfani da kanshi inda bukata kuma ya amfani da wani shi ba dan kawai in zo ni ma dan in zauna a kewaye ba ina ba da ilimi ko dan a cewa ne ya ilimi ba kaga wannan shi ne zalabi na farko sannan abin da ya shahi ilimi abin da ya shahi girmama littafai girmama ni ilimin da ke karanta girmama abokan karatu girmama wanda yake karatu a wajen su duka da girmama wado kuma daidai yanda aufi na al'umma da suke rayuwa ya zartas ka zama wani zuwa aukin mu kan a ce ka zo ka zauna kusa da malami wannan ba a ganin cewa wani abu ne amma ka yanzu ka za a ce maka me ke kawa to me ke kawa kuma ko a aukin ko su aka bar sai a gani kamar dai akwai wani wannan wanda abin dan kibi haka a cikin shi kenan wannan dai su ne a takaice abin da malami ya magana a kan shi insha Allah ta'ala za mu zo ka ji da Allah